أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي أشرين دا أكو قوة رجب هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو دي دي دا أربعين دبير وان دي دي دي دا واتو هدو كيننكو قوة بيو ميلادية haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 kenan ko muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 82 zuwa aya ta 83 ana cikin bayani kanta lokaci muna halinsa a cikin suratul tauba a shafi na 200 cif cif a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya على رمى التي فإن رجعك الله إلى طائفة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة إنكم رضيتم بالعقود أول مرة القاف أمام العين بالقعود بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين نعم القرآن كنن كما هكذا gashi na an gagara ba ba wanda ya sai rinjaye alkur'ani wa innahu kitabun aziz eh komi kangararkin da ake ce maka tana wata rana kai kuskure wannan adi ina fata an fahimce ni almuhimmu kafin mu ci gaba da bayani mun yi alkawari muna dan sassako wato wasu hukumce hukumce na abin da ya shafi zakka musamman a wannan zamani to a yau za mu tattauna akan mas'ala guda biyu a gurguje annawaziru fi milkin nisab sabin matsaloli game da mallakar nisabi na zakka an gane ko tun da nisabi in kan mallake shi sai shekara ta kewayo sannan za ka fitar da zakka in dukiyar ba ta ragu ba ana iya fitar mata da zakka ko ba haka ba to na farko abinda za mu tattauna akan shi ta'thirud duyun al-istithmariyya tasirin basussuka na al-istithmariyya na kasuwanci daga as-samarani waɗanda ake jujjuyawa da su wal iskaniya da kuma na iskan shine wato yin gine-gine kenan ko fi bulughin nisab tasirinsu a cikin wato kai ga nisabi na biyu matlab na biyu ta'thiru tadakhum an-naqdi fi bulughin nisab wato tasirin at-tadakhum at-tadakhum shine kamar a wato dakhum shine abin da yake babba to suna amfani da shi at-tadakhum kamar abu ya taru yayi dandazo idan kuɗi suka yawa yaya ne kamata a fitar musu da zakka irin a tsarin zamanin da ake ciki zaka ga hannun jari ya kance ya tashi ko ya fadi ina fata ana fahimta ta to a yau zamu yi amfani da ta'sirud duyun al-istithmariyya waliskaniya fi burughin nisab malamai sun tattauna akan wannan mas'ala yake cewa a cikin wannan bahafi da aka gabatar wanda ban yi muku bayanin sa man'ud daini man'ud daini zakata fi malil madin wato bashi ya hana maka ka fitar da zakka a cikin dukiyar wanda ake bin sa bashi yace malamai sun tattauna akan mas'ala wannan mas'ala wato a bangare guda uku ko sun yi maganganu guda uku na farko sun kace inna daina yamna'u wujubaz zakati mutlaqan shi bashi yana hana mutum ya fitar da zakka kawai in dai ana binka bashi to baka da izinin ka fitar da zakka sai in ka fitar da ba sai ka in ka fitar da bashi an gane ko wasu malamai suka ce inna daina la yamna'u wujuba zakati mutlaqan bashi ko nawa ake binka sai ka fitar da zakka in dai akwai dukiya a hannunka ma'ana yanzu in muna son mu gane wannan mas'ala mutum ne ana bin shi bashi miliyan hudu yana da miliyan hudu a hannunsa yana kasuwanci sai shekara ta kewayo idan mu haka hankalta ma malaman da suka ce bashi bai hana zakka to zai fitar da zakka idan muka hankalta ma malaman da suka ce bashi yana hana zakka to shi babu zakka akan shi domin idan ya biya masu bashi to ai shi bai da komai sai abu na uku waɗansu suka ce inna daina yamna'u wujubaz zakati fil amwali batina an gane ko bashi yana hana zakka ne a cikin dukiya wadda a boyayya kamar kuɗaɗe ke da su a batina anan duna zahira ba waɗanda a zahiri ba na fata mu ne zahiri kuma abinda suke nufi da shi a nan sai ka karanta yaren malaman fikihu shi ne wato abinda ake nufi kamar kayan noma waɗanda ake fitar ma da zakka mutum ne ana bin sa bashi miliyon ɗaya amma ya yi noman da ya kai wuski biyar zai fitar da zakka shin zai fitar ko ba zai fitar ba to shi ne sai waɗansu ka ce to in dai abin noma ne to zai fitar da zakka amma in ba abin noma ba ne to babu zakka a kansa kenan sai magana ta uku ta zo waɗanda suka faɗi magana ta farko sun kawo dalilansu domin an yi riwaya daga sayyidina Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana li rajulin alf dirham idan mutum yana da dirhami dubu wa alaihi alfu dirham kuma akan shi ma'ana bashin da ake bin sa kenan ya kai dirhami dubu fala zakata alaihi sun kafa hujja da wannan to wannan asarkin wato duk da yake an kawo shi amma malamai sun nuna hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba ina fata an fahimce an gane ko domin sun ka ce yunaqash bi anna alhaditha la yathbutu musnadan bai inganta ba wato a matsayinsa musnadi wanda an ka danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sun kafa hujja da abu na biyu abin da yazo daga sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيدنا عثمان يكتوى هذا شهر زكاتكم watan zakakku ya zo wannan shi ne watan da za ku fitar da zakka kenan faman kana alaihi dainu duk wanda akwai bashi akan sa fal yu'addi dainahu ya biya bashin hatta tahsula amwalukum har dukiyar ku sai ta tabbata ta zamta ku fa tu'addu minha zakka sai ku fitar da zakka nan da yace hada shahru zakatikum ba ana nufin dole mutane ba a kotun da sun fitar da zakka domin tana yiwa wani ya mallaki nisabi a watan ɗaya wani a watan biyu wani a watan uku har zuwa watan goma sha biyu kaga ba wajibi ba ne watan da wani ya fitar kai ma za ka fitar a wannan lokacin ina fata fahimci don mu fahimci matsalar da kyau wannan asar imam malik ya kawo shi a cikin wato muwatta da kuma imam shafi'i cikin musnad shafi'i ya kawo shi an gane ko kuma ya zo cikin musannaf na abdurrazzaq babu zakka kenan imam al-baihaqi shi ma ya kawo shi a kitabuz zakka an gane ko sanadinsa ingantacce na amma kuma zai tsaya ne gawa da sayyidina Uthman radiyallahu anhu Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya inganta wannan athar a matsayin shi ya danganta zuwa sayyidina Uthman radiyallahu anhu ina fata an fahimci to wannan hujjar da suka bayar suka ce a'a ba wai yana rufin ba ya ce ne a biya bashi kenan wanda ya biya bashi ai babu dukiya a hannunsa to in baka biya bashi ba fa kenan nan ba ana magana ba wanda bai biya ba wanda ya biya to shi lokacin nan za a duba a yi masa hukunci amma in ya rike dukiyar a hannunsa ai magana ta riga ta kabai ina fata an fahimci sannan kuma sun kafa hujjoji daban-daban daga ciki waɗanda suka ce wato dukiyar ba a fitar mata zakka sun kafa hujja da cewa to ai an ce ita zakka tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim to wanda ake bi bashi shi na da cewa wanda ake ba mi ake ba zakka su ko wanda suka ce ko akwai bashi akan ka dole sai ka fitar da zakka sun ka ce Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim sun ka ce min amwalihim an ka ce dukiya in ko tana hannunka matsayin taka take ina fata an fahimce ni sun ka ce kuma babu wani dalili ga shi karar wanda ya nuna ko cikin alkur'ani ko ta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i da ya nuna mutumin da ake bin bashi ba za a fitar da zakka ba babu nasi karara hujjar da suka bayar kenan ina fata an fahimci ni to sai kuma waɗanda suka rarrabe suka ce a'a idan zakka ta kasance dukiya ce ta kuɗi an gane ko to sai a ɗauki ma yana ka bashi amma in ta noma ce to za ka fitar da ita ita ce wato al'amwal wato al-zahira dunal batina to su ko sun kafa hujja ne da cewa mutum zai fitar da zakka saboda ba a taɓa samun ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taɓa tura masu neman zakka ta dabbobi da sauran abubuwa ya ce ku tambayi mutum ana bin shi bashi kuma abin shi bashi kenan suka ce to su waɗannan wato zakka ta tabbata gare su amma malamai suke cewa rashin tambayar ko da bai zo a nasi ƙararraba ba shi ke nuna cewa wanda ake bi bashi zakka ta tabbata a kansa ina fata an fahimce to wannan shi ne abin da suka kawo sai dai a lokacin da aka je wajen tarjihi malamai suna ganin cewa bashi yana hana zakka da sharuɗa shi ne abin da za a ɗauka bashi yana hana zakka da ni da sharuɗa sharaɗi na farko an ya kuna dainu halan bashi ya zamanto ya sabka ranar da za ka biya bashi kana da miliyon uku za ka biya bashin miliyon biyu kuma ranar ta yi kuma za ka ba da kuɗi to kina babu zakka kanka tunda da ka bashi miliyon biyu kai ka hita daga cikin masu masu ba da zakka sannan suka ce sharaɗi na biyu Allah ya kuna inda almadin urudu qinya ya zama to mutum bai da kaya na tsururi in ji malaman zauri alqinya shine dukiyar da kan riƙe ina fata an fahimce ni mimma la yahtaju hajatan asliya kenan in kana da urud mutum ne adabin shi misali miliyan goma amma kuma yana da gida na miliyan ɗari idan za a sayar da shi to amma kuma yana da miliyan goma yana kasuwanci da su to zakka ta kama shi saboda yana iya sayar da wancan gidan ya zama to mimi ya zama to mawadaci ba sani ko mun fahimta ba sun kace kuma wato daga cikin sharuɗa Allah ya kuna almadinu mali'an mumatilan kai ya kasance wanda ake bi bashi mali'an mali ana fassara shi abinda a cike na ana nufin yana da wadata an gane ko mumatilan wanda kuma bai son biyan bashi mai jan bashi ya ce maka tayi gobe tayi jibi tayi gata to kaga wannan dole sai ya zamanto ya kamata a ce shi ma fitar da zakka don dubara ce yake ina fata an fahimci to amma abin da yasa malamai suka yi sabani kamar da ibn rushd al-hafid ya kawo a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace was sababu fi ikhtilafihim hal az-zakatu ibadatun aw haqqun murattabun fi malil miskin shin wai dalilin da yasa malamai suka sabani shin ita zakka matsayin ibada take in an ce ibada ma'ana abu ne wanda ba a hankalta ma ana hankalta ma haƙƙin Allah ne ba sai ka yi ta'aliri ba ko ko a'a haƙƙi ne murattabun fil malil masakini dukiya ce ta talakawa to in an hankalta ma haƙƙi ne na wato zakka ina fata an fahimce ni famar ra'a annaha haqqun wanda yake ganin haƙƙi ce qala la zakata fi mali man alayhi dayn domin haƙƙin talakawa ne to haƙƙin talakawa kuma bai tabbata sai ni sai in ka fitar da haƙƙin da aka kai kanka tun da kai ma talaka kake to kinan ku ba a cewa a fitar da haƙƙin talaka a cikin mi a cikin talaka sabanin shari'o'in duniya yanzu wanda galibi masu wadata ne suke gyarawa amma talaka ba sa amfanuwa da dokokin da ake yi na duniya don saboda an gina su ne akan zalunci da ƙasashe manya-manyan ƙasashe sai su tsara yadda za su tsace wato arzikin ƙasashe talakawa ina fata an fahimta ya ce to wa man kala hiya ibada ya yi bayani abin da wanda ya ce ibada ce kala ta jibo alaman biye da himan ta waje ba akan wanda dukiya take a hannunsa li anna zalika huwa shartut taklifi domin wannan shine sharadi na a dora maka nauyi wa alamatuhu almuqtadiya muqtadiya alwujub ala almukallaf alama kuma da take hukumta cewa abu wajibi ne ibada gare ka ta wajaba akan ka sawa'un kana alaihi daynun aw lam yakun ko akwai bashi ko babu bashi tunda an ce ibada ne ai dole sai kai ina fata an fahimce ni yace to wa aidan fa innahu ta'arada hunalika haqqani haqqi biyu sun ci karo da juna haqqullahi wa haqqul adami akwai haƙƙin Allah tunda shi yace ayi akwai haƙƙin dan adam tunda an ce to ukhadhu min fuqara'ihim wa turaddu ila aghniyaihim wa haqqullahi ahaqqu an yuqda haƙƙin Allah kuma shi fi cancantar a bayar da shi to ukhadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim wa haqqullahi ahqqu an yuqda haƙƙin Allah shi fi cancantar a bayar da shi wal ashbahu bi qardi shar'i isqatu zakati anil madin yace abin da yafi kusa wato yafi dacewa da shari'a shine cewa a sariyar da zakka daga wanda ake bi bashi bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam sadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim wal madin laysa bi ghani a takaice dai ana bin mutum bashi zakka bata zan wajibi gare shi ba sai dai na wato dabbobi da wannan shiri aka yi sabani a kansa amma idan muka duba shi kanshi idan ana biye shi bashi yayi masa yawa fitar da zaka in zama to nauyi gare shi to kun ga ashe mu daina zargin ko zagin masu kuɗaɗe na wannan zamani da dama waɗanda muke gani cikin motocin miliyon 100 da gidajen miliyon 300 idan aka bincika da za a haɗa kadararsa gaba ɗaya da gidajen da yan mallaka da motocin da yan mallaka bashin da bankuna suke bin sa ya fi dukiyarsa yawa idan ya mutu ma wani lokacin sai 'ya'yan shi da matan shi sun koma haya don haka irin wannan don su baka zakka ba kai haƙuri ko ba ka nan bane kun san malam bahaushe na cewa tsammanin warar buka malam ya kiro ma shina jiran damban zakka an gane ko ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da zamu taba kan wannan mas'ala sai sati mai zuwa da yake shine sati na karshe kenan da game da tafsiri sai kuma cikin watan Ramadan insha Allah ta'ala kenan za a dakatar da tafsiri saboda wata na takwas zai zo da sauran karatuttuka sai in Allah ya kaddara Ramadan ya zo za a sake dora karatu bi idnillahi ta'ala Allah ramma a sake maimaita wannan aya fa in raja'aka Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
a cikin littafin al-isti'ab fi bayanil asbab sun kawo sababin nuzulu guda daga abdullahi bin abbas karkashin wannan ayar inda yace qala ibn abbas yake cewa fa amarahu allah bil khuruj allah ya umurci manzo da fita fa takhallafa anhu rijalun sai waɗansu mutane suka ki fita suka yi zaman su fa adrakathum anfusuhum sai kawunan su suka rishike su kaga an ce kanka ya cimma ko ya rishike ka kaga ga larabcin ba za ka gane shi ba ma'ana sai suka yi tunani suka ga abin da suka aikata bai dace ba shine fa adrakathum anfusuhum fa qalu wallahi ma sana'na shay'an suka ce ba mu aikata komai ba fantalaqa minhum thalatha sai mutum uku suka tashi daga cikin su falahiqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka rishiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cin mishi akan hanya falamma atawhu lokacin da suka zo masa tabu suka tuba thumma raja'u ila almadina sai suka dawo zuwa ga madina fa anzala Allah azza wa jal fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dharuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i عبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وانا أثر تفسك السندي بي إنغانتبا نفرقو كنن نبيكما تفسك واتو النقد إن أنا سوى أي نقد نصي هنيا بيوتي نقد السند ونقد المتن كودا سندي يا إنغانت سي أندي بابا واتو متنينشي to kun ga da an kace sun zo mu manzo Allah sallallahu kuma sun maraja'u ila al-Madina kuma suka koma Madina kuma ya samu su ido to me ya amfanin kuma mi barin su su koma kaga tun daga nan ba za ka gane cewa akwai mi akwai rauni a cikin ma'anar shi kanshi nasu to me in sun cin mishi ya kamata su yi mi su je tare da shi bai dace kuma sun fita wajen yaƙi mu kuma ya ce su dawo ina fata an fahimta to wannan asarkin sai zaman to bai inganta ba amma hukuncin ayar yana nan asarkin ne bai inganta ba domin fa kullan takhruju ma iya abadan walan tuqatilu ma iya aduwa yana nan tabbataccen hukunci da ban sani ko mun fahimta ba duk mutumin da munafincin shi ya tabbata babu zancin fita tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato tare da shi an gane wannan ko a cikin karatuttukan da muka gabatar hadisin da muka karanta a satin da ya gabata ranar tashin alkiyama wanda bai bada dukiya za a fitar mishi da dukiyar kamar matsayin shuja'un mun ka ce ana nufin maciji aqra'u sai suka ce mai farin kai shine aqra an gane ko sannan kuma sun yace lahu zabibatani yana da zabibatani to malamai suka yi sabani wajen fassara zabibatani wasu suka ce abinda ake nufi da zabibatani sune nakta wato wani dan baki ne an gane ko sauda wanda yake wato dan digo baki wanda yake akan maciji ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a abinda ake nufi da shi shine wato nuqtatani wato dan digo guda biyu taktanifani faha waɗanda suke bakin maciji nuqtatani wasu kuma suka ce a'a zabiba- zabibatani zubdatani ne shine kumfa saboda macijin yana da dafi kaga an yi fassara wajen daban-daban wajen wannan in muka diba wannan fassara ta karshe ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari ya ce akan wannan abu na biyu istidrakin da zamu yi lokacin da muka yi khutba ta farko a wannan masallacin mun karanta wata aya wa ahidna ila ibrahim wa isma'il sai muka ce wa auhayna ila ibrahim wa isma'il da haka wancan kuskure ne sai a gyara shi mun gane wannan da kyau ko akwai kuma wata khutba da muka yi a cikin suratul an'am mun karanta aya وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآية إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون لما كرشن ونا آية أن يكسكري سيأجار قاعد آية تكي ba wai kullum ka ce a'a kaza ba ba daidai bane na wani kai naka daidai ne kullum ba haka gaskiya take ko ban shona da kyau kan wani ya saurari karatu ya ce to ka jiya shi ya ketarar da kai ne in ban ketarar da kai na ba tana yawa ban jiya bane wallahi ko ba haka ba to Allah ya shirye da mu to fa in raja'aka Allah idan Allah ya dawo da kai ila ta'ifatin minhum zuwa ga wata jama'a daga cikin suna ana nufin minhum su munafikai galibi za ku ga qur'ani yana amfani da minhum wani lokaci munafikai yake nufi wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin fasta'dhanuka lil khuruji sai suka nemi izinin ka ka ba su dama a fita zuwa wajen yaki fa qul ka ce lan takhruju ma'iya abada ba za ku fita tare da ni ba har abada shi kenan an riga an liƙe kofar to waɗanda duk kaga bai sake ba su izini ba ba su musulunta ba kenan imanin su bai inganta ba walan tuqatilu ma iya aduwa ba za ku taba yakar makiyi tare da ni ba nan aduwan ai bai ce walan tuqatilu ma iya a ada'an ba domin al'aduwu mutum guda ne to kalima ta aduwun fa'ulun ne asluha masdar aslinta masdar ne fa'ulun aslinta masdar ne idan an hankalta ma tana asalin masdar to da mutum ɗai da mutum biyu da uku da hudu da biyar da shidda da goma da biliyan duk aduwu za a ce maza ko mata idan an hankalta ma intaqalat min al-masdariyya ila al-ismiyya wa tunusiyat al-masdariyya to sai ya zamanto kuma ana iya jim'inta a ce a ada na fata an fahimce ni فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أتكي سورة الشعراء كاغا إنا رسول كاغا متنبيوني يا كما تتشي إنا رسل amma saboda asalinta masdar ne can cikin taha kuma da bai mance da da yammance da asalinta sai ce fati yahu faqula inna rasula rabbika saboda tunusiyatil masdariya to walan tuqatilu ma iya aduwan nan an dauki irin uslubin da zo a cikin suratu shu'ara ne ga kace akwai kuskurcin qur'ani wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bai ce a ada'u ba kanka ce ka husu yin qur'ani kai kana tufa wallahi akwai mutane suna dan suna jiran kai dan burkusukur kan dan a tashi da kai amin yace to innakum raditum bil qu'udi awwal marra innakum inna harfu ta'lil ce wato inna tana iya bada aili annakum raditum bil qu'udi awwal marra saboda kun yadda da zaman ku tun farko to shikenan in ka zaba makan ka banna Allah ya san baka da niyyar gyara sai barka cikin banna ina fata an fahimce ni a wancan satin mun kawo abinda Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace yake cewa shu'umul mukhalafa saboda akwai shu'umci na sabani na farko to sai ya bi su har zuwa ga biyu ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وأنكم بين بيوة كم آية القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شي يسا دب لا إن دنيا تكتشكي da musulmai da kafirai sanadin shi saba ma'umurdin Allah da saba ma'umurdin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga harkoki su rikice barbacin mutane koma ka gani alaƙarka da Allah ina fata an fahimce ni in alaƙarka tana da kyau da Allah to jaraba ka Allah zai dan ya ɗaukakar da darajarka annabi ayyubu rashin lafiya da yi ba dan yayi wani sako ba annabi yusufa ya je gidan kaso ba dan yayi wani laifi ba Allah ya ya ɗaukaka darajarsa haka Allah yake ma annabawa da bayan Allah na gari wani lokaci kuma sai a karkace da kafiran da musulmi duk sai Allah ya jaraba su mai rabon dawowa yayi ni ya dawo ina fata an fahimce ni walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun dan su dawo amma suka ke dawo ina fata an fahimce ni dan haka shu'umcin sabon Allah shine bala'i ga kowace al'umma ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida a yakin Uhud saba ma umurnin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan bala'i ya same su wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين كاد حتى إذا فشلتم سيدك كربنتي وتنازعتم في الأمر وعصيتم kun saba da haka a dawo ma Allah awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir da haka dai duniya da lahira in kanka ka shiga cikin matsala a duniya da lahira idan kanka ka shiga cikin matsala to saba ma Allah ne da umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sanadi shiga su wuta mine ne saba ma umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne shu'umin su umcin wannan abin zai bi su har lahira alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun haka ne za a ce musu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adabi 'ala al-kafirin qila adkhulu abwab jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwa al-mutakabbirin shu'umcin sabon Allah ya kamata ayi muhadarat akan su shu'umcin sabon Allah duk bala'in da duniya take ciki kauce ma umurnin Allah da na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqudu ma al-khalifin ku zauna tare da al-khalifina an ba a ce alkhalifati ba ina fata an fahimci ku zauna tare da wato alkhalifin sai aka ce tuna alkhalifina akwai tsofaffi akwai masu uzuri akwai mazaje da suka zauna ba su fita ba an gane ko sai aka ce to faqa'udu ma alkhalifin da waɗanda suke da uzurin da waɗanda ba su da uzurin sai ku zauna tare da su ina fata ana fahimta ta domin wannan yankasimu ila qismaini almuhimmu dai ku zauna da waɗanda su ba sa iya fita kai ba ka da uzuri baka fita ba wani yana da uzuri bai fita ba wanda yake da uzuri Allah ya san shi wanda kuma bai da uzuri wanda yake da uzurin Allah ya san shi wanda bai da uzurin kuma ya zama shi Allah subhanahu wataala ya san shi to faqa udusu zamna mun kace nan al'amru litahdidi gece ne ake musu dan Allah shi yace a fita kenan in an kace faqa uduna ana nufin an yi musu gece ne ku zamna za ku ga abin da kun ka shuka an gane ko wato i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ba ana nufin kowa yaje abin da ga dama ba wa qul al min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin nara haka za mu fahimtar wannan al'amari Allah ya mu tsari sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
kamar yadda mun ce muna tafiya da uslubin tafsiri mataki na farko za mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi kamar yadda zo cikin tafsiri jalalaini abu na biyu sai mu zo zuwa ga asbabun nuzul abu na uku mu zo zuwa ga almunasaba ko ko wani lokacin mu faɗi almunasaba sannan mu tai zuwa ga asbabun nuzul to idan muka duba nan da yace walan ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a cikin jalalaini kenan lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah ala ibn ubay ga abdullahi ibn ubay nazala sai al'aya ta sauka wala tusalli ala ahadin kakkai sallah akan wani daga cikin su minhum daga cikin su su munafikai mata wanda ya mutu abadan har abada wanda muka ce shi yake nuna cewa kalima ta abadan tana zuwa zuwa ga abin da zai zo ba abin da ya gabata ba a larabci wanda shine larabcin alkur'ani amma malaman lugha sun kace an halatta to duk da yake sun halatta yaren larabci ne amma dai mu mun hisu mu rike alkur'ani don shi babu shakka cikin sa ko ba haka nan bane eh ijaza su ba ba shike al-afsahu ba a amfani da abadan sai mi sai zuwa ga abin da yake gaba wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kalima ta minhum malamai suka ce sifa ce ta ahadu wala tusalli ala ahadin minhum kenan sai zamanto wato ka'inin minhum matsayin wato sifa take an gane ko kenan ko tana da alaka da sifa ɗaya daga cikin su an gane ko mata wanda ya mutu magana ta daga ta ƙari sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a shi minhum matsayin hali yake daga zamiri na mata domin cikin mata akwai zamiri huwa to inda an ce mata wala tusalli ala ahadin minhum mata mata minhum to kaga ai sai zamanto an kaddama shi amma da yake shi zamiri jaruwal majrur in ya gabace abu sai zamanto mi sai zamanto matsayin hali yake sai suka ce kenan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ai muttasifan bi sifatin nifaqi wanda mata hala kaunihi minhum wanda ya mutu a cikin halin yana tare da su kenan minhum tana da alaka da hali wanda an ka shafi ai muttasifan bi sifatin nifaq wanda ya sifattu da sifa ta munafinci ka qaulihi kamar yadda mutum yake cewa anta minni in ka ce anta minni ai ala tariqati misali wa ala nahji kana akan tsarin da nake akan shi wa abadan sun ka ce abadan zarfun mansubun bin nahi shi zarfu yana bukata abin da mishi nasma to hanin da an kai la tusalli shi ya nuna hanin da an kai wani lokaci zai afkuwa yana da alaka da lokacin da zai zo gaba ban sani ko mun fahimta ba an gane ko to wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kan ka sayu akan kabarin sa li dafni li dafnin dan saboda a turbude shi tare da kai au ziyaratin ko ko ka zirci kabarin sa bayan an yi aikin sa kai masa addu'a ko ba haka nan bane to dan mi Allah yayi wannan hali sai Allah faɗi illa innahum kafaru billahi wa rasulih sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa matu sun mutu wa hum fasiquna suna fasikai mai jalali ne ce kafiruna suna kafirai domin nan fasiki kafiri ake nufi don an ce innahum kafaru billahi wa rasulih shi yasa dole kalma ta fasikanci kana buƙatar da kafirci da zalunci da shirka duk mun taɓa bayanin wannan shin wanne ake nufi babba wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci ko ko wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci in ba haka ba ka ɗauki aƙida ta 'yan mu'tazila da an ce fasikan sai ka ce kafirin ne sai ka halattar da jinin mutane kai ta kashe mutane ba gaida ba dalili Allah kai mun tsari ina fata an fahimce ni to wannan ayar akwai bayanai karkashin ta kwarai da gaske da suka shafi wato musamman sallah ga matacce babu da lokaci mai yawa wanda za mu yi bayanin sallah yadda ake ma matacce sallah don saboda akwai bayanai masu yawa amma kaɗan daga cikinsu kafin wannan kafin mu faɗi hukumce hukumce ya kamata mu kawo bayanin asbabun nuzul idan muka dubi asbabun nuzul da suka sauka ina fata an fahimce ni wajen wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan an kawo asbabun nuzul guda bakwai a cikin al-istiab fi bayan al-asbab na farko sun kawo athar na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kira shi yayi sallah ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da ya tahi an gane ko zai yi masa sallah umar ibn al-khattab yake cewa wa thabtu ilayhi sai ni gaugawa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullah nace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam atusalli ala ibn ubay ibn salul kana sallah ga abdullahi ibn ubay ibn salul wa qad qala yawm kaza wa kaza wa kaza ya fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza abubuwan da ke nuna kafiri ne yace uaddidu alaihi qawluhu ina lissafa masa irin abubuwan da ya fada fatabassama rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi an gane ko wa qala ti akhir anni ya umar kuma baya falamma akthartu alaihi lokacin da na yawaita magana akan sa game da sha'anin sa qala ti inni khuyyirtu fakhtartu ni an bani zabi sai duk zabi in yi masa to wannan sai suka nuna shine sababin nuzulin wannan aya to wannan asarkin ya inganta cewa shi ne sababin nuzulul aya duk da yake ayar ba ta sauka ba lokacin sallah amma bayan da aka yi sallar sai ni sai ayar ta sauka ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni to wannan asar ya inganta to in an samu guda wanda inganta ai magana ta kare ko ba haka nan bane amma akwai asar na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu shi ma ya inganta yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih Muslim wancan asar da muka kawo na farko wato shi kuma shi na cikin sahihul bukhari sannan kuma akwai asar na Abd- na jabir ibn abdullah shi wannan asar bai inganta ba duk da yake na magana ne kan sallah ga abdullahi ibn ubay ibn salul haka akwai asar na anas bin malik wanda shi kuma shi ma bai inganta ba ibn jarir at-tabari ya fitar da shi da abu ya'la sanadin sa yana da wato kura sannan akwai asar na abdullahi ibn abbas mubasharatan ya kawo shi wannan asarkin sun hassana shi su nuna hassan ne saboda imamu tabrani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir da kuma al-awsat kuma imamu baihaqi ya fitar da shi a cikin dalailun nubuwa akwai asar na qatada shi ko asar na qatada ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi amma shi wannan asarkin bai inganta ba sannan akwai asar har yanzu na Abd- na umar ibn al-khattab wanda imamu suyuti ya kawo shi a cikin durrul mansur amma bai faɗi sanadinsa ba shi ba za a ce ya inganta ba sai an samu sanadi sannan a ingantar da shi mun ji wannan da kyau shi yasa al'amarin ba wai faɗa cace faɗe ne za a yi ba mm komi sai an faɗi dalilinsa amma in ka ce kawai haka zaka faɗi magana to akwai masu jiranka wannan ayar wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ibnu ashur da yazo a cikin at-tahrir wa tanwir zai faɗi munasaba yace lamman qadal kalamu ala al-istighfar lil munafiqina lokacin da Allah ya kare bayani wato akan neman gafara ga munafikai annashi an al-i'tizar wanda kuma istighfarin nan ya samo asali ne daga uzurin da suka bayar wal hilf da kuma rantsuwar da suka yi alkazibaini na ƙarya nan ba alkazibi na ba alkazibaini domin al'itiza da alhilfa abubuwa ne guda biyu kana al'ilamu bi anna Allah la yaghfiru lahum mashuban bi surati takhyir kenan labarin da Allah ya bayar na cewa ba za a gafarta musu ba yana da alaka da sura ta takhyiri kamar Allah ya ba da zaɓi fil istighfari lahum wa kana zalika yubqi shay'an irin wannan da Allah ya ba da zaɓi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yubqi yulqi shay'an min tam'ihim yana barin wani saura na kwadayin su fil intifa'i bil istighfar su sa tsammanin za su amfaru da istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annahum domin su yahsabuna al mu'amalata ar rabbaniyya suna sawa tsammanin mu'amala ta Allah tajri ala zawahir al a'mal tana tafiya ne akan zahirin ayyuka wal alfazi da lafuzza an gane ko kama qaddamnahu fi qawlihi fariha al mukhallafuna kamar da mun ka gabatar to tahayya al hal sai hali ya daidaita ya tabbata lit tasrihi bin nahyi an al istighfar lahu sai Allah ya bayyana qarara ya hana ai musu istighfari tunda can an bada zabi wani na sa tsammanin zai ima Allah wayo to yanzu an faɗa qarara an hana was salati ala mautahum an hana kuma ayi sallah ga matattun su fa inna salata ala al mayyit istighfaru domin yin sallah ga matacce ai akwai istighfari ciki ko ana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu to dan haka allamul ghuyub shi Allah ba a yi mai mu'amala irin mu'amala da ake wa mutane ban sani ko mun fahimta ba to idan muka duba game da sallah ga mutumin da yake kafiri ba a yi masa sallah ko ba haka nan bane idan mutum ya mutu kafiri ba a yi masa sallah don Allah ya ce wala tusalli la annahiya ce tusalli fi'lun mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi hasfu harfil illati li'annahu mu'tallul akhir ko ba haka nan bane la tusalli ne sai an kace la tusalli kakkai masa sallah wan nahyu al mujarrad anil qara'i yufidu mada yufidu at tahrim to in an ka haramta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abu waye saura babu dan haka duk wanda yayi ma mushriki sallah ko yayi ma kafiri sallah da hujjat saboda babban mutum ne ko ko a'a ya kamata a ce a wannan mutumin an yi masa sallah saboda dan babba ne kun san akwai ƴaƴan manya waɗanda ba sa sallah kafire ne kuma wani malami zai musu sallah saboda akwai ambilan to wannan akwai hatsari abinda an ka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je ka aikata shi to kai mi ka jawo mu kanka bala'i mai girma to dan haka dai sallah ga matacce kuma ana yin ta na farko sallah ga matacce tana matsayin fardu kifaya bai yiwa a ce in mutum ya mutu duk duniya kuwa sai mai sallah musulmi a'a shi fardu kifaya kamar yadda malaman usulul fiqh suke cewa an-nazru ila al-fi'li la ila al-fa'il an hankalta ma aikin ya abu in wasu sun yi sun dauke ma wasu shi ko fardu ainin ya zan wajibi akan kowa kai sallah azhar wajibi ne akan kowa an-nazru ila al-fa'il la ila al-fi'l shi ko fardu kifaya an nadru ila al-fi'li la ila al-fa'il shi yasa suka ce idza qama bihi al-ba'du saqata 'an al-baqi idan waɗansu suka yi sun dauke ma waɗansu wannan shine ni wannan shine wato fardu kifaya sannan malamai suke cewa ita wannan ana son jama'a a cikinta domin ana buƙatar mutane su yi yawa kamar yadda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo idan mutum arba'in sun ka tsayo akan janaza sun kai mata sallah sun ka nemi mata gafara ko ba haka ba Allah zai karɓi ceton wannan mutumin mutum arba'in ko fiye da arba'in ko ba haka ba amma waɗanda ba su shirka da Allah eh in ba su shirka da Allah na to shikenan ya zama mugun abu mai arhan banza wannan hadisi na cikin sahihu muslim in ka duba hadisi na 948 yadda ake yin sallah kuma akwai maganganu daban-daban masu yawa karkashin wannan sai mutum ya koma cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani sannan kuma ya koma cikin littafin بغية المتطوع في صلاة التطوع نا أستاذ نا دكتور عمر سالم بازمول زي قيد أكي متتشي صلى أبو نفركو زا أي كبارة كبارة تفركو زا أكرن تمي فاتحة أبو نبي زا أي صلاتي كمنزو صلى الله عليه وسلم يعني كبارة تبيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كبارة أكو سي أمامين سي a yi mamaci addu'a kabbara ta hudu kafin a sallame sai a yi sai a yi ma kowa da kowa addu'a sannan kuma ko kuma suna ganin a sake maimaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to an sake maimaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma addu'a ce ga kowa domin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad nan ali al'umma sau da tabbisa kenan dukkan su kamar an yi salati ne ga kowa da kowa kamar an yi addu'a ne ga kowa da kowa mun fahimci wannan da kyau to akwai hukumce hukumcen dama idan namiji ne za a tsaya wajen kansa idan mace ce za a tsaya mi a tsakiyarta idan maza da mata ne za a gabatar maza su za zamanto kusa mata kuma su za zamanto nesa ko ba haka nan bane sannan kuma jinjiri idan ba ya zube bane matsayin jini in dai har halittar shi ta bayyana as-siqtu ko at-tiflu yusalla alayhi hadisi ya inganta na cikin sunan abi dawuda ko ba haka nan bane da haka in ciki ya faɗo ana mishi ana mishi sallah mun fahimci wannan sai dai yaro karami idan ya mutu ba wajibi ne a yi masa sallah ba wasu hadisai sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya madansa Ibrahim sallah wasu sun ce bai madansa Ibrahim sallah ba zance mafi inganci bai yi masa sallah ba don ba wajibi bane shahidi shi ma ba wajibi ne a yi masa sallah ba don saboda waɗansu shuhada'u an yi musu sallah waɗansu shuhada'u ba a yi ba ba a yi musu sallah ba to sai kabbarori na sallah akwai ɗaya zuwa tara an gane ko waɗansu sun kafa hujja da cewa bakin hudu ake yi ba a wucewa ko ba haka nan bane wasu kuma nasoshi sun zo an yi biyar an yi shida an yi bakwai an yi takwas an yi tara to wasu ka ce an shafe wannan hadisin da ya nuna an shafe hadisi ne ne hadisi ne mai rauni bai inganta ba don haka in liman ya ci gaba da yi shi kenan mu ko mutanen mu in ka wuce hudu sai a ce assalamu alaikum wa wace barka dan nan sai ka dabe ci amma kuma kakkai inda ba a sani ba ko ba ka nan bane kai ma ka jama kanka aiki to mi za a faɗa idan an wuce hudu din shine fa akhlisu lahu du'a tunda ukun an ce ana yi masa addu'a ne tunda wasu nasoshi ma a suke nuna a zahirin su kabbara uku duk za a yi mata ce addu'a kenan sai kaga kamar zahirin su ma yana nuna kabbara ta farko za a yi fatiha da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam sauran duk aiman mawaci addu'a ban sani ko mun fahimta ba to don haka dai akwai hukumce hukumce da dama wannan lokaci ba zai bamu dama a ce duka wato mun kawo irin waɗannan hukumce hukumce ba bayani ne waɗanda wani lokaci yana da kyau mu kawo shi malaman fiqh sun kace an kace aljanaza an gane ko shine gawa shin za a cewa Allahumma maghfir laha warhamha in janaza ka kalla da mace da miji duk janaza ne ina fata an fahimce ni amma idan muka dibi nasoshi za mu ga yadda ake yi ma wato matacce addu'a akwai nasoshi da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ana fahimta ta ma'ana addu'o'in da ake yi ga mutumin da ya mutu shin yaya ake masa addu'a za ka yi ne irin wanda ka ga dama idan baka iya karatu baka ce Allahumma ighfir lahu warhamhu ka tsaya bakin nan ina fata an fahimce ni tunda yawan ga yana da wahala dai a ce akwai wanda bai iya shi ba ko ba haka nan bane eh amma kuma idan za ka yi masa addu'a to akwai addu'o'i da ake so a yi mamatace waɗanda waɗansu sun zo a cikin nassoshi za a iya duba su bari mu duba mu kawo ko waɗansu daga cikinsu saboda mutane su ji yadda ake yin addu'o'in ba yadda kai ka tsara ba a abinda nassu ya tabbatas shine wato za ka yi ƙoƙari wato ka tabbatas ka karanta ma mutane eh waɗansu na cewa ai da duk yaren da an ka iya amma cikin sallah ibada ne ai ba a cewa kai abin da ka ga dama ko ba ka nan bane ina fata an fahimce ni to amma ga wasu daga cikin abubuwan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Auf bin Malik an gane ko ba musulmi ya fitar da shi da sauran wato malaman hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka ji kansa wa afihi ko ba haka nan bane Allah ka yafe masa don ba a ce ka bashi lafiya tunda ya riga ya mutu wa afu anhu Allah ka yafe masa wa akrim nuzulahu an gane ko Allah ka girmamar da wato masaukinsa wa wasi' mudkhalahu Allah ka yalwata wurin da ya shiga kabari kenan wa ghsilhu bil ma'i Allah ka wanke shi da ruwa na wato lahira kenan wa thalj da kuma kankara ya ji sanyi wal barad da sanyi wa naqhi min khata min al khataya ka tsarkake shi an gane ko ka wanke shi daga kurakuransa kama naqaita wa fi riwayatin inji Sheikh Nasiruddin Albani kama yunqqa thawb al abyad min ad danas kama naqaita thawb al abyad min ad danas ko ko kama yunqqa thawb al abyad min ad danas kamar yadda ake wato wanke kaya farare saboda su suka fi daukar dauda ko ba haka nan bane wa abdilhu daran khairan min darihi ka musanya mishi gidan da yafi gidan shi tunda gidan duniya gidan rikici ne da wato rigima ko wa ahlan khairan min ahli Allah ka musanya mishi iyalai waɗanda sun fi iyalinsa hurul ini kenan ko ba ka da bane sifofin su zo cikin alqur'ani azwajun mutahhara nan ko duniya sai an yi wuta taya na fata an fahimce ni wa zawjan وفي رواية زوجة خيرا من زوجه akwai wata riwaya Allah ka musanya mishi zaujan kenan miji an gane ko in mace ce kenan Allah ka bata miji khairan ko ko zaujatan khairan min zaujihi an gane ko to anan sai malaman fiqh sun kai aiki nan da an ka ce zaujan na ana nufin zauji Allah ya bashi mata domin a larabcin alqur'ani babu zauja kullun zaujuna wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna shi yasa nace zo da zaujan amma in ma nasi ya zo da zaujatan to cikin larabci akwai zaujatan to da namiji ne ya mutu sai a ce Allah ya bashi ni Allah ya bashi mata da tafi wannan amma malaman fiqh suka ce in mace ce ta mutu ba a cewa wa abdilha zaujan khairan min zawjiha domin aljanna babu maza ko ba kan bane ko akwai su waɗanda wai kawai ne ce akwai ya tufu alaihim wuldanun mukhalladuna a ba su da ake nufi ba ko ba waɗancan ba hadisin da malamai suka ce maqlubun ne za a Allah zai halicci waɗansu mutane ya cika mi ya cika aljanna ba wannan ake zance ba duk da yake sun ce hadisin ya zo yan wuta ne Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce maqlubun ne yan aljanna ne ma'ana za a halicci waɗansu halittu a sasu cikin aljanna ba wuta ba domin azabtarwa sai an dora mutum taklifi mun fahimci wannan wasu na suka cikin wannan hadisi duk da ke na cikin sahih muslim ala ayyati hal dai ita mace ba a ce Allah ya bata mini mijin da ya fi nata sai dai in ba mijin ta ba musulmi bane muna fata an fahimci ni ijtihadi sun kai wallahu a'lam wa adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabr Allah ka tseratar da shi daga azabar kabari wa min azabin nar da kuma azabar wuta yace qala shi mai riwaya yace Auf bin Malik fatamannaitu an akuna ana zalika almayyit sai da ni burin a ce ni ne wannan matace an gane ko sannan kuma riwaya ta biyu an gane ko riwaya ce ta abu huraira yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai salla ga janaza ya kulu yana cewa allahumma gfir li hayyina wa mayyitina allah ka gafarta ma wanda yake raye a cikin mu da wanda ya mutu kiran kaga nan malamai suka ce za a addu'a ga kowa da kowa ga ta tazo ko ba kana bari wa shahidina da wanda ya zo wa ghaibina da wanda baya nan ya faku wa saghirina da babban mu wa kabirina wa saghirina da karamin mu an gane ko ina tuna kisar wata yarinya ana karatu larabci a makaranta ana koya musu larabci sai an kace saghirun karami kabirun babba to ita ko babanta sunan shi sagiru tace tace mallan wallahi baba na ba karami bane to wa saghirina Allah ka gafarta ma karamin mu wa kabirina da babban mu wa zakarina da kuma namijin mu ko ba ka nan bane wa unsana da mace daga cikinmu Allahumma man ahyaitahu minna ya Allah duk wanda kan rayar da shi daga cikinmu fa ahyihi alal islam Allah ka rayar da shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna duk wanda Allah ka kashe shi daga cikinmu fa tawaffihi alal iman Allah ka kashe shi akan imani Allahumma la tahrimna ajra Allah kakka hana muna ladashi domin dan adam yana yawa aiki shi dan ya tunzuro shi ya kuskure ko wani abu ya ji kamar ba me yasa bai wannan aikin na alkhairi to sai ka roki Allah ka Allah shi halama ka wallan lada don shi dan dan asara na siyasa ka cikin asara ko ba haka nan bane wala tudillana ba'dahu Allah ka kabatar da mu bayan shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace akhrajahu Ibn Majah wal Baihaqi da dai sauransu sai addu'a ta karshe nake son in kawo wanda ita ma ta tabbata daga Yazid dan Rukana bin bin al-Muttalib yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama lil janazati in ya tsayu zai musalla zai yi sallar gawa la yusalli alaiha zai yi mata sallah qala zai ce Allahumma abduka kina Allah wannan danka ne duk da sun ce wannan riwayar bata zo ba akan Allahumma an gane ko amma zance mafi inganci Allahumma ya tabbata Allahumma abduka Allah wannan ɗanka ne abduka bawanka ne afwan wabnu amatika ɗan baiwarka ne ko ba haka nan bane ihtaja ila rahmatika yana da buƙatar rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi Allah ka wadatu ba sai ka mishi azaban ba ko ba kana bari ba ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum in kana muhsinan in ya kasance mai kyautatawa ne fazid fi hasanati Allah ka kara mishi ko ba kana bari cikin kyawawan abubuwa wa in kana musian in ko ya kasance mai munanawa fatajawaz anhu an gane ko sai ka wato abin da Allah ka yafe mishi ثم يدعو ما شاء الله ان يدعو kuma sai ya ci gaba da addu'a wannan ne kenan kenan kana iya ƙara addu'o'i liman bai yi ba in liman bai tsaya ba kai ma sai ka ƙara kai ta zubawa in mai yin hudu na ya tsaya hudu din sai ka tsaya ko ba haka ba sallamewa kuma ana sallama daya ko kuma ai sallama biyu ko ba haka nan bane sannan wasu sun ce ana yi a asirce sai ka yi kaɗan kaɗan ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum to mutane ba sa jin wannan akwai riwaya wadda ta zo kuma ana yi a bayyane riwaya ta ibnu umar kana iya bayyana sallama yadda mutane za su ji ko ba haka nan bane to sai mu ce ka yi tsaka tsakiya yadda mutane za su ji sai a sallame ina fata an funce wannan kaɗan ne ne kawo game da hukuncin sallar gawa mai so ya koma cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz misali ko ya koma cikin bughyatul mutatawwi fi salati tatawwi ya kawo salloli na nafila daban-daban shi Dr. Umar Salim Bazmul kafin mu kai bayani karshen wannan aya mu je aya ta gaba ina fata an funce ne zan kawo wata tsarifa ko ba haka ba tsarifa labari mai dan ban ba da dariya ko ba haka nan bane shine tarif idhak ma at-tara'if wato wani mahaukaci ne ake bada labarin sa wannan mahaukacin sai zo iske ana sallar gawa shi ma sai shiga an ka ce Allahu akbar shi ma ce Allahu akbar ana na ana nan liman yace Allahu akbar sai ruku'i ko da ya duba sai ga shi kadai na sai ce yan iska sun bada ni yace bari in taya ka yace yan iska sun ba san bari in taya ka ma kace ni na matsi da wurin ka yana gane yana gane wato an mishi an mishi abin da bai dace ba don haka mahaukaci ya ga irin wannan abubuwan wato na masu hankali na an zo an yi sallah wato kamar da gangan na kina an taba da shi don haka wannan bai yi ba kafin mu je aya ta gaba imamu suyuti a cikin littafin sa al-iflil fi istinbat at-tanzil yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum kada kai sallah akan ɗaya daga cikin su al-aya to nan ahadin in ka duba guda yake nufi ko to kuma an ce minhum saboda la annahiya ahadin na kira ce fi siyaƙin nahi tufidul umum kenan sai zamanto ya shafi kowa kakkai sallah ga ɗaya daga cikinsu minhum sai zamanto to ya halatta ya dawo zuwa gare shi na fata an fahimta ya ce fihi tahrimus salati alal kafir wannan ya nuna ba a yi makafiri sallah kenan duk wanda an kasan yana bokanci ko ba kanan bane ko ko mutun ya mutu kafiri an san ba musulmi bane ba a yi masa sallah ƴaƴan manya in ba su sallah da su da manyan duk ba a yi musu sallah ina fata an fahimce ni wanda mun faɗi shi wal wuqufi ala qabrihi tahrim fihi tahrimu salati ala al kafiri wal wuqufu ala qabrihi kuma bai halatta ba a tsaya akan kabarin sa wa anna dafnahu ja'izu amma turbude shi ya halatta idan kafiri ya mutu a tsakiyar musulmi idan akwai kafirai to mu ina mu yashi dama makabartarsu daban tamu daban ko haka bane amma idan kafiri ya mutu tsakiyar musulmi kuma babu kafiri ko guda wanda zai masa aiki to nan saboda ya zan lalura lalura kashi muna wari ina fata an fahimce ni wa anna dafnahu ja'idun yace wa mafhumuhu wujubus salati ala almuslim mafhumul mukhalafa tunda Allah ya hana aima kafiri sallah kina sai da mi ya halatta ko ya wajibta aima mi aima musulmi sallah ina fata an fince ni banda waɗanda ba wajibi bane kamar shuhada'u su ba wajibi bane yaro karami ba wajibi bane ciki in ya faɗo ba wajibi bane amma ana yi masa sallah wa dafnuhu an gane ko kuma wannan yana nuna wujubu wujubu salati alal muslimi wa dafnuhu kuma wajibi ne a turbuɗe musulmi wa mashru'iyyatul wa mashru'iyyatul wuqufi ala qabrihi kuma ya halatta a tsaya akan kabarinsa wa du'a lahu ayi masa addu'a wal istighfar kuma a neman masa gafara kaga wannan duka ayat ta karantar da wannan ya kawo al-mantuq ya kawo ni al-mafhum a cikin wato ilmi na usulul fiqh ba ami ba soyawa toyawa a dan can toyawa ai bai kota su ba toyawa wannan aqida ce ta yan kasar Hind India su suke da wannan aqida ta ta kone mutum ba a kone mutum ga abinda shari'a ta karanta sa ai masa wanka a turbude sa kuma ai jikinsa yana da harama kamar yadda yake da harama yana da rai kuma haka yake da harama matacce ko ba haka dan bane da haka toya wannan masail ne na jahiliya Allah kai mun tsari da su almuhimmu ne ba za a neman musu gafara ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hana kuma wannan ba kowa an hana mishi an hana musu sallah an hana neman musu istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman ma mushrikai gafara da sauransu kafin aya ta sabka Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم sai mutum istighfari ba a yi sai ga mai imani kakkari ban ciwo ɗansu ayoyi ka ɗauki am ka bar khas wannan kuskure ne annabi ibrahim da yayi addu'a yace ya neman ma iyayensa yace rabbi ghfirli rabbana ghfirli wa liwalidayya iyayensa guda biyu to sai aka hana shi na mahaifin shi ba a hana shi na mahaifiyar shi ba kenan wannan ya nuna a istinbati mahaifiyar shi mi musulma ce sannan annabi nuhu shi ya neman ma iyayensa yace rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab shi ba a hane shi ba wannan yake nuna cewa iyayensa mi musulmi ne tunda al-qururul ashra al-ula sun kasance akan tauhidi ina fata an fahimce ni kenan istisna inda zaka yi mala'iku kuma Allah ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard a cikin suratul shura duk wanda biske doron kasa sai aya ta bayyana maka ba kowa ake neman ma gafara ba duk da kyau sun ce a'a wasu na neman kowa gafara amma wanda magana kuskure ce dan Allah ce sun ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim sai zaman to kaga kuduwar da aka ce abi annabi Ibrahim banda wannan ya ce waghfir اغفر لي ابي رب ربنا اغفر لي ولوالدي تو باي daga ciki shi yasa anka ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay' ina fata an fahimci mu dan haka dai neman musu gafara abu ne wanda bai dace ba Allah ran lokaci ya tafi mu karanta aya ta karshe ko da mu fassara ta ba gaba daya wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون مفسرا يكون كلمة من ونا آية الله ولا تعجبك كده يباك ماماكي أموالهم دوكي وينسو ما أنا كسوك آية دكي سبرجيك وأولادهم دعاء إنسو دندا ما أبين دسوكي تنقاه دشيني وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أنقالي كو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تميد هذه أبدا أو abin da wa huwa yuhawiruhu qala ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara to dan wannan kada ya burge ka sai Allah ya ce inna ma yuridu Allah Allah yana so an yu'adhibahum biha fid dunya Allah ya azabtar da azabtar da su da dukiyar a sha wahala wajen neman ta kuma ba amfana da ita ba ko ba haka nan bane a tara ƴaƴan kuma su samu mutum bala'i su zaman to ba ƴaƴa ne duk tambadaddi mashi a yagiya matsiyata to kaga wannan ai ba arziki bane don haka ba wai yawan su ne ake kallo ba albarka su ce ake kallo ba jinsin su ake kallo ba mata ne ko maza albarka su ake kallo ina fata an fahimce ni sai Allah ce inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya azabtar da su da wannan dukiya a nan duniya ashe tun da nan duniya cikin azaba suke wa tazhaqa mai jalalin yace takhruju anfusuhum rayukan su su fita wa hum kafirun suna matsayin kafirai shi yasa dukiyar su da komai kada ya baka babaki la yaghrunka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad fala yaghrunka taqallubuhum fil bilad in Allah duk dukiyar su katta qayatar da kai wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu ربك خير وأبقى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون abinda muka faɗa ya zaman tore dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh